ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله انطلاقا من قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقوله عليه الصلاة والسلام وأن أحب البلاد إلى الله مساجدها انطلاقا من هذا لم يزل حديثنا عن المسجد ومكانته العظيمة وشرفه الجليل وأنه أحب البقاء إلى الله ودوره في إصلاح الدين والدنيا وقد شرعنا في بيان وظيفة المسجد في المجتمع التي تأتي من جواب متعددة فالوظيفة التعبدية تتمثل في البناء والصلاة والقراءة والذكر والاعتكاف والطواف في محله وغير هذا والوظيفة التوجيهية تتمثل في إقامة الحلق العلمية والالتقاء بالمفتين والاستماع للوعظ والتشاور وغيرها والوظيفة الرقابية تتحقق في النظارة المبكرة للمجتمع عن وجود سوء قادم إما انحراف في الفكر أو انقسام في الرأي أو خلاف في الأمة أو تفشي جهل أو أي رذيلة في الخلق والسلوك والدين فالمسجد يصحح الآراء ويعمل على تثبيت القلوب ويبطل الشائعات والشبهات ويحفظ كيان الأمة ثم الوظيفة الاجتماعية في إيقاع التعارف والتآخي والتآلف وإخراج للأجيال القادمة المسلمة لاستمرار سلسلة الخير وكل هذه الوظائف بانتظام دقيق وانضباط شديد فجزى الله الإسلام عن الأمة خيرا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المسجد ورغب فيه فقال فيما رواه الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة إخوتي في الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ‘yan uwana musulmi wannan khutuba ta mu ta yau juma'a muna ɗaya ga watan juma'a da al'afira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga garin maka zuwa birnin madina tana da shekara 442 a kidayen miladiya yau goma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan khutuba ɗori ne akan khutubobi guda biyu da suka gabata mun sani cewa mun ɗauko bayani akan al'amarin masallaci da matsayinsa da darajansa da fifikonsa a cikin al'umma mun yi bayani akan cewa masallaci shine mafi soyon bigire a bayan ƙasa a wurin Allah subhanahu wata'ala mun yi bayani akan irin alfarma da masallaci yake da shi a cikin al'umma mun yi bayani akan irin rawa da masallaci ke takawa wurin gyaran addini da kuma gyaran rayuwar duniyar mutane sannan kuma mun fara bayani akan wato aikace-aikace da ababen da shari'ar musulunci ya ɗora ma masallaci ya rika gudanarwa mun kafa hujja da waɗansu ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma kamun faɗin Allah subhanahu wata'ala fi buyutin azina Allahu an turfa da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha mun dauko bayani muka ce aikace aikacen masallaci yana zuwa ta kofofi da dama mun kawo kofofi guda hudu wanda mun fara bayani akan su sai muka dakatar da khutban saboda yanayin lokaci muka ce za mu karasa su insha Allah ta'ala mun yi bayani akan aiki na farko da Allah ya shar'anta ma masallaci shine yayi umarni da a gina masallaci wannan tana daga cikin ibadu wacce take idan mutum yayi ta za ta amfane shi a gaban Allah subhanahu wataala masallaci ana yin salloli a ciki sallolin nan na farilla ko salloli na nafilfili duk masallaci ya kunshe su haka nan masallaci ana karatun alkur'ani mai girma a ciki ko dai ai karatu na ibada ko kuma ai karatu na koya da koyarwa masanin alkur'ani mai girma ya zauna a masallaci ɗalibai su zo su zauna a gabansa yana koya musu baƙaƙe yana koya musu harafai yana koya musu yadda ake karanta ayon alkur'ani mai girma irin dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zama da sahabbai yana koya musu duk da kasancewarsu larabawa tsaftatattun larabawa larabcinsu bai cakudu da komi ba amma duk da haka kuma manzan Allah yana karantar da su alkur'ani hakanan masallaci matattara ne da ake ambatan Allah a zauna ana ambatan Allah subhanahu wata'ala masu tasbihi nayi masu takbiri nayi masu tahalili nayi masu istighfari nayi masu salatin annabi nayi masu wa'azi da fadakarwa duk suna yi hakanan masallaci wuri ne da ake yin itikafi a ciki mutum ya tare a masallaci ya rabu da hada-hada na duniya ya rabu da shagulgula na duniya yana mai neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakanan ko masallaci ne mahalli ne da ake yin tawafi a ciki idan a masjidil haram ne sai mutum ya je kewaye ɗakin Allah yana mai neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk waɗannan nau'o'in ibada da makamantansu ana kiransu al-ibadatul qasira wato ibadu ne waɗanda yake ladan su zai tsaya akan wanda ya yi su ne wanda ke gefanka ko wanda ke makwabtakanka ba zai samu ladan wannan ba kai kadai za ka same su to aiki na biyu na masallaci shine alwazifa at-tawjihiyya wato aiki na fadakarwa da ba da fatoyi wanda shi kuma wannan ya hada da samar da halƙoƙi na ilimi kowane babi na ilimi ko ilimin addini ko ilimin zamani ko ilimi mai amfani babu laifi a kawo shi masallaci a karantar da ɗalibai shi idan ilimin tauhidi ne a samar da halka da majalisi da za a karantar da tauhidi in ilimin fiƙihu ne a samar da majalisi da za a karantar da fiƙihu in ilimin nahawu ne ko ilimin lugha duk a samar da majalisin da za a rika karantarwa a masallaci a ƙarƙashin kulan masallaci hakanan babu laifi a samar da waɗansu darussa na ilimin kimiyya ko ilimin fasaha ko abin da ya kama da waɗannan a zo a karantar da shi a masallaci matuƙar dai an gamsu zai amfani al'ummar musulmi hakanan masallaci wuri ne da za a keɓe masu ba da fatawa malamai waɗanda suka ƙoshi da ilimi sun kai mataki na ijtihadi a zo musu da matsaloli mabambanta matsalolin da ke da alaƙa da addini kai tsaye ko matsaloli da ke da alaƙa da rayuwar duniyar mutane kai tsaye su kuma waɗannan malamai gwargwadon abin da Allah ya haskaka musu na fahimtar ƙur'ani da sunna su kuma su zauna su tantance bayanai su fitar da fatoyi a ɗora al'umma akan fatawan da ake jin tana kusa da yaddan Allah subhanahu wata'ala haka nan masallaci wuri ne da za a yi ta wa'azi ana faɗakarwa ana tsoratar da mutane Allah ana nuna musu haɗarin mummunan mu'amala ana nuna musu ana kwaɗaitar da su a kyan kyawawan ɗabi'u da nagartattun halaye haka nan masallaci wuri ne wanda yake za a rika shawarta ababe na alkhairi a rika zama ana mitin ana tarurruka ana kirfa yadda za a hudo ma gyatta addinin mutane da gyatta aƙidojinsu da gyatta ibadunsu da ɗora mutane akan turba mai kyau a shawarta a cikin masallaci to aiki na uku wanda shine ba mai bayani akai ba satin da ya gabata shine alwazifa arraqabiyya wato ainihin aiki na bibiya duk Allah subhanahu wataala ya ɗora mu masallaci shi kuma wannan bibiya abin da ake nufi shine tun sanyin sassafe masallaci ya fitar da tsare-tsare wanda zai rika isar da wa'azoza da tsoratar da al'umma musamman idan an fahimci ga wata mummunan ɗabi'a tana so ta shigo cikin al'umma ko wani mummunan hali ko wata ɓanna za ta shigo cikin al'umma wanda wannan yana da alaƙa da tunanin matasa ne ko kuma tunanin al'umma ga baki ɗaya ko kuma wannan fitina idan ta shigo za ta raba kan al'umma ko kuma al'umma za ta fada cikin saɓani ko kuma in aka yadda wannan al'amari ya shigo to jahilcin addini zai mamaye al'umma ko kuma za a samu miyagun ɗabi'u a cikin miyagun halaye ɗabi'u na ƙasƙanci ko dai a cikin addini ko kuma a cikin rayuwar duniyar mutane to a wannan lokaci haƙƙin masallaci ne ya fitar da tsare-tsare ya fitar da kyakkyawan yanayi wanda za a riƙa bibiyan al'umma ko a cikin masallacin shekaran kansa ko kuma a tsara yadda za a rika yin jaula ana bin anguwanni da yankuna-yankuna da ainihin inda mutane suke tattaruwa ana faɗakar da su ana nuna shinsu wani lokaci ma za a sami gindin itaciya ne sai a kafa wa'azi wani lokaci za a bi mutane zaurukansu ne a yi musu faɗakarwa a nuna musu irin haɗarin da al'umma ke fuskanta irin dai yadda kaga 'yan siyasa sun gane haka sai su rika bin mutane gida suna zuwa suna roƙon a zaɓe su sai ka ga idan gwamnati tana da wata ajanda sai ka ga ta ɗauki matakai ya yaɗa wannan ajandan a gidajen rediyo bin angoyin mutane wani lokaci ma har a sa mai lasifika yana kekewa a unguwanni yana faɗakar da al'umma akan wata ajanda ta gwamnati to wannan duk yana daga cikin aikace-aikacen da allah ɗora masallaci dole ne kowane limani ya tabbatar da a masallacin shi an yi irin wannan tsari musamman irin wannan zamani namu wanda yake sace-sace da shaye-shaye da luwaɗi da zinace-zinace da fyaɗe da abubuwa mabambanta na gurɓacewan ɗabi'u da halaye ya shigo a cikin al'umma to a wannan lokaci ya wajaba kowane masallaci limaminta ya yi tsari mai kyau wanda za a riƙa bi har irin wannan aikin hisba aikin kewaye al'umma don ganin an tunkuɗa ɓanna aikin da za a riƙa bibiyan yankuna da wuraren da ake tsammanin a samu masu shaye-shaye da wuraren da ake tsammanin a samu maɓannata ko ɓarayi to a riƙa bi ana kewayawa ba fata da manufan shine a ci mutuncin wanda aka kama shi a matsayin yana shaye-shaye ba fata da manufan shine a shirya da shi ya koma kan tafarki madaidaiciya irin barazanar da ake samu na garkuwa da mutane to lalle a samu waɗansu matasa masu jini a jika waɗanda za su riƙa dako al'umman musulmi suna nan suna bacci su kuma suna can suna dako suna bibiya ina wani shari zai afko mu al'umman musulmi saboda irin falala da darajojin da ya zo akan wannan al'amari a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan duka yana da muhimmanci kamar a halin yanzu akwai waɗansu bayan Allah waɗanda suka sadaukar da kansu daga masallacin alhaji sama'ila gari suna kekkewaye masallatai suna neman haɗin kansu da goyon bayansu akan a zo a haɗa kai a fara yin aikin sintiri musamman cikin dare domin a dakushe ɓanna a tauye ɓanna a kuma yi nasiha da wa'azi mai kyau ga su waɗanda suka jarabtu aka jarabce su da wannan mummunan hali na shaye-shaye ko ɗauke-ɗauke ko fyaɗe ko abin da ya kama da haka masallaci yana gita tunani yana tabbatar da zukata akan aikin kirki yana ɓata yana ruguji duk wani jita-jita da ya shigo an ce kaza an ce kaza an ce kaza to aikin limamin masallaci ne da sauran malamai masu karantarwa su kora wannan jita-jitan matukar dai babu wani tabbaci a kansa sannan masallaci dole ne ya tsarin yadda za a kiyaye ma al'umma haɗin kanta da zaman lafiyanta da al'amura da ke da alaƙa da wannan sai aiki na hudu daga cikin aikace-aikacen da shari'ar musulunci ya ɗora masallaci shine samar da fahimtar juna da 'yan uwantaka da haɗin kai a cikin al'umma kaga ire-iren ɗaura aure da ake yi duk da gidajen musulmi za su hutar da al'umman musulmi su rika kawo ɗaure-ɗauren aurensu a cikin masallatai ba sai lalai ranar juma'a ba ko ran asabar ko lahadi ko litini ko talata ko alamis ko bayan azahar ko bayan isha'i ko bayan asubahi duk in an ɗaura aure ya haɗau in dai an samu shaidu guda biyu shi kenan magana ta kayi a wannan lokacin an tunkuɗa sharora da yawa ba mu ce akwai wani nassi da muka kafa hujja da shewai falalan ɗaura aure a masallaci ba amma irin alkhairan da masallaci ke samarwa da kuma irin sharrin da yake tunkuɗewa babu shakka ya fi mahimmanci a ɗaura aure a masallaci fiye da ɗaura a gidanka duk da kasance waɗansu za su yi tunanin cewa ai gidanmu gidan manya ne gidan sarauta ne gidan mulki ne eh ba mu ce ba haka nan ba amma in ka auna shi da ɗakin allah da mulkin da sarautan da isa da bunƙasan duk ƙofar gidanku yana bayan ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka kawo ɗaure-ɗauren aure masallaci an tunkuɗe maganan kiɗe-kiɗe da raye-raye an tunkuɗe maganan maroƙi ya zo ya ta daga sauti an tunkuɗe alfahari da yawa za a zo a zauna cikin tsari cikin mutunci a ɗaura aure daga nan aima juna addu'a ta alkhairi kowa ya kama gabansa alkhairan da ke ciki ba kaɗan bane amma irin halin da al'ummar mu take samun kanta a yau sai ka ga ɗaura aure kusan guda goma a rana ɗaya ina za ka je ina za ka bari kai kuma a matsayinka na musulmi rayuwanka ta wuce kai ta bilayin ɗaura aure kai ne ɗaura aure ƙarfe goma goma da rabi ma akwai wani sha ɗaya akwai wani sha ɗaya da rabi akwai wani sha biyu akwai wani ƙarfe ɗaya da rabi da wani ƙarfe biyu da wani biyu da rabi ai rayuwanka ta wuce kai ta wannan bilayin na ɗaura aure abin da yake mutum biyu in suka ba da shaida a shari'a ta isa hakanan za ga wani ya ta'azabtar da kanshi shine ba shi kofar gidan wani daura aure ba shi kofar gidan wani daura aure ba shi kofar gidan wani idan da za a kawo masallaci a rana ɗaya sai mu daura aure guda ashirin a masallaci sai mu tashi shikenan ayi addu'o'i ayi fatan alkhairi to duk wannan na daga cikin makasudin shar'anta abin nan a cikin masallaci ya haifar da yan uwantaka da fahimtar juna da kuma ainihin gadar da alkhairi ga mutanen baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan ginin masallaci ya zaburar akan yin haka saboda wani hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah yake cewa duk wanda ya gina ma Allah masallaci yana mai neman yaddan Allah to shi ma hakika Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a cikin gidan aljanna a wani hadisi wanda al-Imam At-Tabarani da al-Imam Ahmad suka ruwaito manzon Allah ya ce komin kankantan wannan masallacin kai a wata riwayan ma a wata riwayar ma wancan riwayar al'imamu turmidi a wata riwayar manzala yana cewa ko da kuwa ɗan abin nan kwaifa na tsaddani girman masallacin to Allah sai ya gina ma gida cikin gidan aljanna sai malamai suka ce to ai babu yadda za a gina masallaci kamar kwaifa na tsadda ana nufin komin kankantan gudunmuwan da ka bada wurin gudanar da masallaci da gina shi da tsaftace shi da haskaka shi da kansasa shi da share shi da samar da ruwa da ɗeba duk wani damuwa da wani mummunan ƙanshi a wari a cikin masallaci to Allah subhanahu wata'ala zai gina maka gida a cikin gidan aljanna to wannan yana daga cikin dalilan da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Madina babban abin da ya fara aiwatarwa shine ya gina masallacinsa yana zuwa sai aika ma banin Najjar banin Najjar abin nan kawunni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin mahaifiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan a garin madina su ne banin najjar sai ya aika musu cewa ya ku banin najjar ku zo ku saida mini da wannan filin naku domin in gina masallaci su kuma banin najjar a lokacin nan sai suka ce masa wallahi mu ba ma neman ladan wannan fili a wurin kowa sai a wurin Allah da haka mun ba da wannan fili fi sabilillahi a wannan fili da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama na waɗansu marayu ne guda biyu sahal da suhai suna ƙarƙashin kulan suna ƙarƙashin kulan wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin nan ya ce ba za mu karɓi komi akan wannan ba duk da kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma ya ciro wani abu dai ya bada saboda aje waɗannan marayu a matsayinsu na marayu manzan Allah ya gina masallacinsa mai albarka ana gina masallacin shi ma manzan Allah yana ɗaukan bulo da karan kansa yana ɗaukan ƙasa da karan kansa yana daukan itatuwa da karan kansa sallallahu alaihi wa sallama har yana yana Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira cewa ya Allah babu wani alkhairi sai alkhairin gidan lahira Allah kai gafara ga mutanen Makka kai gafara da mutanen Madina to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina masallacin sa mai albarka to wannan a takaicen takaitawa bayani kenan da ya shafi al'amarin masallaci wanda muka samu sati biyu wannan shi ne cikamakin sati na uku da muka yi bayani a kansa muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon sanin haƙoƙan masallaci mu kiyaye ya ba mu ikon sanin abin da shari'a ba ta sanyi a masallaci domin mu nisanta allah ka ba mu lafiya da zama lafiya muna fatan allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk